daidai da inda mala ya fara karanta suratul fatihatul kitab da kuma kurakurai da ake samu cikin ita wannan sura to sai muka ce mun so ya zama da cewa malam ya dan rera muna surar da kira'a saboda mutane su ji yadda ya kamata karanta ta insha Allah To.
malam bismillah to kafin in rera ta a gurguje ina so in dan yi ishara zuwa ga wasu kus- kusa- kurakurai kamar guda biyu eh
kuskure na farko a ƙarshen fatiha mm, waɗansu suna yin shadda ga nunu da mimun misali alhamdulillahi rabbil alamin sai wani ya ce alhamdulillahi rabbil alamin mm, kaga yayi shadda wannan kuskure ne haka haka sosai.
abu na biyu mimun din mana ma suna yi mata haka wajen ihdina siratal mustaqim sai wani ya ce ihdina siratal mustaqim Mm, ya jima saman ya jima samanta to kuskure kuma na gaba wani sai yana musu bugu guda domin ita nunun Mm,
tsinin harshe yana can saman baki in za a tsaya kanta eh mimun kuma labba za su gami eh to kaga yanzu in ka ce alhamdulillahi rabbil
mm, alamin ta kafin- kuma mimun eh, amma in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin mm, kaga tsinin harshe yana can cikin baki haka haka sosai ya kamata mu fahimci wannan Mm, sai kuskure na ƙarshe wanda waɗansu sai su ƙi haɗe laɓɓansu ko in za su karanta mimun ko su bar tsinin harshe can saman baki amma bai game ba sai ya zamanto iska kawai yake fita eh, misali alhamdulillahi rabbil alamin eh, arrahmanir rahim eh, maliki yawmiddin mm, kaga babu wani harafi a ƙarshe iska ne babu- kawai eh, to waɗannan kurakurai ne waɗanda wallahi suna maimaituwa Allah dai ya ganar da mu mm, yanzu a gurguje saboda filinmu na gaba wato eh, karatunmu ne na tajwidi sai mu rera fatiha ko da sau ɗaya in ya so sai mu shiga cikin wancan babi na tajwidi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم na'am.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Na'am.
to a ƙarshe abinda ba mu kawo ba sai Mm.
cewa amin eh na so in yi wannan at-ta'min kenan kuma ya zo cikin hadisi eh, cewa cikin sahihul bukhari da muslim wa idha wato abin nan qara al-amman al-imamu fa amin Mm, to malaman malikiya sun ce ammana nan abin da ake nufi in liman ya kai inda zai ce amin mm, domin wani lokaci fa'ala yana nufin ka shigo cikin lokaci eh, kenan in liman ya kai inda ake cewa amin sai ku ce amin shi yasa su malikiya ba su cewa amin sauran mazahib kuma su idan anka ce a- liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin liman zai ce amin kuma su ma za su ce amin Mm.
kuma abin da addaidai shine sai liman ya faɗa sannan ma mu su faɗa domin inna ma ju'ila imam Li- liyutamma bihi da yawan mutane kuma ko da liman yana faɗa sai su gabace shi na ƙarshe kuma abin da zan faɗa sai mu shiga cikin darasin mu na tajwid shine wajen yan shi'a cewa amin kafirci ne kai da an ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin to da ka ce amin a wajen in shi aka hita musulunci Mm, saboda saboda ka zan kafiri a wajen su babu shi mm, bu su yarda da shi bane Allah ya kyauta amin amin akar makalla Allah ya saka da alheri.
wajen kuma kiran sallah kaga suna ƙara as-sala wato eh, ashhadu anna anna wali aliyan waliyullah kuma suna ƙara hayya ala khairil amal duk wanda ya je kasashen su zai ji suna da irin waɗannan Mm.
eh, karatuttuka Allah ya muna tsari amin amin Eh, akar makalla a gurguje nan muka kawo karshen suratul fatiha kitab sai kuma abin da darasin ya shafi darasi na tajwidi to na alqur'ani ne malami ake nufi tajwidin nan ne to tajwid a larabci masdar ne Mm.
jawwada yujawwidu tajwidan dama duk fi'ilin da afa'ala mai haruffan shi gaba ɗaya abin nan zai zama to ala wazni taf'il Mm.
an gane ko jawwada yujawwidu tajwidan nazzama yunazzimu tanziman qaddara yuqaddiru taqdiran mayyaza yumayyizu tamyizan Mm.
to tajwid daga jawwada ne shine ya iza ata bil jayyid idan yazo da abu mai kyau kenan in ka zo da magana mai kyau a larabce lughatan kayi tajwidi Haka.
idan ka zo da riga mai kyau kayi tajwidi idan ka zo da abinci mai kyau kayi tajwidi idan ka zo da na'ura mai kyau kai dai kayi tajwidi Eh.
wannan a lugha kenan Mm.
To, amma a cikin ilimin eh, karatun Kur'ani yana da istilahata yana da ta'arifata da dama, amma eh, suna eh, cewa shine ilmun eh, bihi yu'rafu kayfiyatu qira'ati al-Qur'an al-Karim kama tulqiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
Na'am.
An gane ko ilimi ne wanda yake eh, sanar da kai yadda kake karanta al-Qur'ani da kyau eh, kamar yadda aka karbo daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan a gurguje kenan.
shi yake ce ma Tajwidi tajwidi Yawwa.
yaushe ne aka samu tajwidi tashwidin nan an same shi tun lokacin da alkur'ani ya sabka daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin an sabkar da alkur'ani da tashwidi amma ka'idodin shi a fitar da su a ce ga gunna ga kaza malamai ne suka nemi hanya ta sauƙaƙa ma ɗalibai domin shi qur'anin ya sabka da tajwidin to sa aka rauka akwai dalili akwai dalili saboda an ce wa rattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani daki daki ibn al-jazir yace li anna man lam yujawwidil qur'ana athimu li annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina Wasala.
wasala ka gani duk wanda bai karanta alqur'ani da tajwidi ba yace to yayi zunubi Haka.
domin da alqur'anin Allah ya sabkar da shi ko ba haka ba kuma haka ya iso zuwa gare mu kenan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta alkur'ani da tajwidi kuma ya iso zuwa gare mu amma fitar da ka'idodin a rubuce daga baya ne aka fitar da su don saboda a sauƙaƙa ma ɗaliban ilimi eh to aka rauka wanda yake so ya san abin da ya shafi tajwidi da me zai fara zai sanin ka'idodin ne ko kuma a'a zai karanta qur'ani ne da ka'idodin a mutum zai karanta ga bakin malami wanda ya san tajwidi kenan nan ka san dokokin daga Eh.
baya in kana buƙatar karatun Eh.
kuma sai ka je kai karatu ka san kaza hukuncin shi kaza kaza hukuncin shi kaza To me domin ba hukuncin wannan?
eh, kamar wannan fardu kifaya ne ba kowa zai san ka'idodin karanta alkur'ani ba a karance eh
don mi don bai yiwuwa kowa ya san karatunsu a karance eh tunda mutane ba kowa ne ke da ilimi ba ko zai samu damar da zai je ya koya Da.
amma ko ya karatun alkur'ani ga bakin malamai wannan wajibi ne domin fatiha farilla ce Eh.
kenan ka san yadda ake karanta qur'ani da tajwidi a cikin sallaka don ka gyara sallaka wajibi ne Eh.
amma ka san shi a ilmance da gunna da kaza da kaza wannan fardu kifaya ne Eh.
idan waɗansu suka yi sun ɗauke ma waɗansu kenan abin da ake so dai inda ake gunna kai gunna ko da baka san suna abu ko da baka san sunan ba domin a wancan lokacin su sun karanta shi ba tare da sai sun tsaya sun ce sunan kaza gunna ba eh ina fata an fahimce ni na gane wallahu a'lam
agar wakallahu lokacin da mutane suke karatun kira'a zaka ji kama wani zaka ga yana sauri wajen kira'a yana masu tashwidi wani yana sauri wani yana taya sannu sannu wani wani ne maratibul qira'a kenan Eh.
su maratibul qira'a waɗansu na kiran su maratibul tartil Mm, an gane ko kenan ya kamata a kira su maratibul tartil ba maratib- maratibul qira'a ba mm, idan ka ce maratibul eh, qira'a kamar mar- eh, martabobi mataki mataki na karatun qur'ani eh, sai ya zamanto a cikin alkur'ani cewa an kai warattil alkur'ani tartila Mm.
sai suna sa tsammani ah to ya an ce akwai alqira'a akwai alhadru mm, alhadru da larabci shine gangaruwa mm, to amma ana nufin karatun alkur'ani domin wanda zai gangaro zai zo da gaugawa an gane ko to amma sai ya zamanto yana nufin gangaro duk wanda zai gangaro zai gangaro ne da gaugawa Eh.
akwai ga- su gaugawa tunda eh, karfinka yana shido yana sabkuwa ne eh,
amma na abinda ake nufi karanta alkur'ani da gaugawar da bata canza ma'ana galibi ana karantawa da irin wannan karatu cikin sallah ta qiyamul layli mun ce qiyamul layli Eh.
misali الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانا الحدر كنا za ka karanta da gaugawa amma ba tare da ka canza ma'ana ba wannan akwai shi sai malamai suka ce to a kira su maratibul tartil da an ka ce maratibul qira'a an ka ce alhadru an ka ce at-tartilu sai an ka ce at-tahqiq ko at-tajwid to kenan sai ya zamanto cikin alqur'ani waratil qur'ana tartila shi kadai za mu samu amma idan an ka kira su maratibul tartil sai ya zamanto duk tartilin ake nufi dama tartilun karatu ne daki daki harafi na bin bayan harafi kowane harfi yana yawa sai mu ce to maratibul tartil muna da alhadru Mm,
an gane ko muna da alhadru mm, sai muna da at-tadwir mm.
at-tadwir shine tahiya tsaka tsakiya Eh.
qira'at da bata kai tafi waccan gaugawa kadan wanda ni karanta Eh.
misali Mm, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mm, مالك يوم الدين mm.
إياك نعبد وإياك نستعين Na'am.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Mm.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mm, to kaga wannan ana kiransa at-tadwir mm, shine wannan suke kira at-tartil mm.
to kaga in muka kira shi at-tadwir yana cikin maratibut tartil kaga mun toshe kafar da makiyan addini za su ce to kai kaji kun zo kun ce akwai al-hadru akwai at-tartil akwai at-tajwid ko at-tahqiq amma kuma cikin qur'ani tartili ɗaya mun ka samu Mm, amma kaga in ka ce maratibut tartil akwai al-hadru akwai at-tadwir sai abin da suke kira at-tajwid mm, to shi wannan at-tajwid kin shine wadansu suke kira at-tahqiq mm.
karatu ne wanda ya fi duk waɗannan tafiya sannu sannu Eh, ko kuma wadansu na kiransa at-tanghim at-tanghim daga an-naghma ne shine wato kamar wato sauti mai daɗi kamar irin na kwantagi ko abin kiɗi to sai malamai suka ce shi ma bai dace a kira shi at-tanghim ba mm, domin muka ce tangimi ne sunansa shi alkur'ani an ce a karanta shi bil hudil arab an gane ko to kaga sai wani ya ce ah to at tanghim kaji daga naghma ne kiran karatun qur'ani ma akwai wani wato wani sauti mai kama da kida a cikin sa to kaga amma an ce su dukkan su maratibut tartili ne tajwidin nan da aka kira sa at tajwid ana nufin tajwidi kyautata karatun alkur'ani a mustalah na malaman ilmul qira'at ba tajwidi ba irin wanga na ka'idodin tajwidi kenan akwai tajwidi nau'i na karanta alkur'ani akwai tajwidi ilimi na sanin ka'idodin karanta alkur'ani Haka, haka.
dan mu fahimci wannan zaka ansa alqur'anul mujawwad ba wai ana nufin wancan karatun bai da kyau ba a'a mustalah ne ana nufin tajwidi karanta alqur'ani da sauti bai tafiya a hankali a hankali Na'am.
shi yasa wani malami malamin ilmul qira'at ake bada labarin sa to ya san ilmul qira'at to kullun yana karanta da koce qira'a rannan sai wani dalibin sa ce kai mallam baka karanta mana da tanghimi ba Mm, shi kuma bai da murya tunda tanghimi yana bukatar murya mm, yana buƙatar dogon lumfashi irin yadda Sheikh Khalil Khusari yake karantawa da kuma Sheikh Abdul Basit Abdul Samad wanda ya fice a kan shi a duniya wanda ana ganin shi ne gaba a duniya a cikin wannan fage da Sheikh Siddiq Al-Manshawi irin su Muhammadu Tablawi da sauransu yayi shiru to yaga kamar ɗalibin kore shi na zai yi mm.
sai ya ce kai me ya ce a mallam ba ka taba karanta mu da tangimi ba ya ce to ka taba jin inda Allah ya ce wa tangimil qur'ana tangima tunda Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila Eh.
to kaga da ya san shi wanga abinda ake kira tanghim ko at-tajwid at-tahqiq Eh.
yana cikin maratibut tartil da bai cewa wa tangimil qur'ana Wallahi, na'am, tangima haka sosai haka, to haka.
bari mu dan ba da misali kamar da ake karantawa da shi duk da ke lokacin Saboda namu lokaci ba na ba mu ko aya biyu eh bari mu karanta ma Fatiha mu gani ko kuma aya biyu bari mu karanta to bari mu karanta ko aya biyu tunda ka ce a karanta aya biyu misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm,
بسم الله الرحمن الرحيم mm,
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون Mm.
قالوا نعبد أصناما فنظل لها
Mm.
عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون Mm.
أو ينفعونكم أو يضرون Na'am akaramaka Allahu.
To.
Na ji dadin abin nan na so a kara.
ya to ba komai in Allah ya ba mu iko ta rana Allah ya taimaka Za a mana ya abin nan.
karanta cikin To, don haka, suratu mm.
Shu'ara insha Allah.
Mhm.
Uh, akaramaka Allahu. To sai kuma abin da ya shafi mu shiga cikin tajwidin saboda lokaci.
to a mu fara da hukunci wanda ake fara da shi lil mubtadi Na'am.
shine hukunci na nunu sakinati wa tanwin Na'am.
menene ake cewa nunu sakina ko me ake cewa tanwin nunu sakina nunun mai ɗauri ko ɗarmu Mm.
wadda adda wani abu mai kamar zero samanta Mm, ita shi ko at-tanwin nunun sakina ce mm, tana zuwa wato ana karanta ta lafzan amma ba a ganin ta kitabatan mm, an gane ko kamar an in un wasali biyu sama wasali biyu ƙasa ruhu'a biyu ko damma biyu mm.
to asalinsa nunun ce mai sukuni Eh, to me in nice misali muhammadun misali Mm.
to in na ga dama sai in yi damma biyu mm, in na ga dama sai in yi damma ɗaya da nunun mai sukuni duk zai bani muhammadun mm, haka muhammadin in na ga dama sai in yi tanwi wato wasali biyu a ƙasan dalun idan na ga dama kuma sai in yi nunun mai sukuni tare da kasara guda sai in ce muhammadin mm, ko kuma muhammadan haka zan iya yin fatha guda biyu a saman dalun ko kuma in yi fatha ɗaya da nunun mai sukuni Mm.
kenan shassa wato nunun ce talhaqu ha- eh, akhirul asma yani tasbutu eh, lafzan wa abin da la kitabatan eh, tana bayyana a wajen karatu amma ba a ganin ta a rubuce da ita da nunu sakina duk hukuncin su daya mm, an gane ko Eh.
kenan da fathataini da kasrataini da dhammataini sune tanwini sannan kuma da nunun mai sukuni mm.
na'am.
Akan Allah, hukunci nawa ke gare su ba tana da hukunci guda hudu a gurguje na'am hukuncin ta na farko al-izhar eh, izhari shine bayyana abu mm, za a bayyana wannan nunun din ma'ana za ta bayyana cikin karatu mm, bayan haruffa guda shida su ne ake kira huruful halq haruffan makoshi ko makogaro mm, da alhamza da ha babba suna kasan makoshi biyu Eh.
kenan da ainun da ha'un ha karami da an- da ainun kenan a in baki yohi suna tsakiyar makoshi mm, da ghainun da kha'un kenan da gam eh, gam mai ruwa suke ce mata ko an gam baki yohi da kuma ha karami mai ruwa su kuma suna saman makoshi to waɗanga idan nunun mai sukuni ta zo bayan su mm, ko kuma f- nunu eh, fathataini ko kasrataini ko dammataini Eh.
suka zo bayan su kenan ma'ana suka zo sannan alhamza ta zo baya ko ainun to duka za a yi abin da ake kira al-ifhar Eh.
ma'ana za a bayyana ta eh, an gane ko misali فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من خوف من نون الساكنة خوف mm.
sai ka Ba bayyana.
ta min khawf.
ba ta min خوف an gane ko Eh, kinan zaka wuce ne da ita eh, kenan za ka tada harshen ka ya taba daidai ya inda taba nunun- daidai inda nunun take min khawf.
خوف Mm, agar wakalla yawwa agar wakalla izharin nan idan mutum na karanta shuri sai ta gani akwai izhari kala kala zai iya bambanta wannan izhari eh, shi wannan ai nunu sakina ce ko tanwini Mm.
in an ce nunu sakina nunun mai sukuni bayanta alhamza ta zo Mm.
ko bayanta ha'un ta zo ko bayanta ainun ta zo ko bayanta ha'un ta zo ko bayanta kha'un ya zo ko bayanta ghainun ta zo Mm.
ko kuma eh, fathataini ko kasrataini ko dammataini waɗannan haruffa guda shida sun zo abin da nake nufi yanzu misali in ka ce min khawf ni ce ma izhar kana ga ce a izhar ai da yawa ne wani irin izhar daga ciki eh to izhar haqiqi ana ikiransa izhar haqiqi ko izharul kabir Eh, Na'am.
eh, na gane yawwa akar makalla sai kuma hukunci hudu kace kuma kaka hukunci na kawo daya mun hidda harafi shidda cikin haruffa na huruful hija'iyya to sai idgami Mm, idgami da larabci na nufin sanya wani abu mm, a cikin wani abu adghamtul kitaba fil haqibati mm, na sanya littafi a cikin jaka ko in ce sakwat a wajen mu eh, to amma al idgham yana nufin lokacin da ta nunu sakina mun kace nunu sakina nunu mai dauri ko fathataini ko kasrataini ko dhammataini sai aka samu haruffa guda shida su ma sun zo baya domin shi ma id- wato idgham yana da haruffa guda shida yarmaluna Eh.
ya'un ra'un mimun lamun wawun nunun yarmaluna ana nufin suna sassaka ko sassarfa mm, to shi idghamin nan shine za a sanya nunu sakina a cikin wannan haruffan guda shidda mm, to sai dai ya kasu gida biyu Mm.
akwai idghamun bi gunna gunna shine wani iska wanda yake fita a cikin kusayen hanci eh, guda biyu an gane ko Mm.
to idan yan muni Mm.
haruffa na yan mu da ya'un da nunun da mimun da wawun sai a zo da gunna yan mu idan kuma da lamun da ra'un ne to za a yi idghamul kamil shine idghamu wanda za a sanya gaba ɗaya ko idghamu bi ghairi gunna wancan kuma idghamu naqis ko kuma idghamu bi gunna to misali yaya yake idan aka samu ya'un ko nunun ko mimun ko wawun nunu sakina ta zo bayan su sai a zo da idghami misali da muka ce فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع جوع و- mm, جوع منا دا عين مي كسرة كنا منا دا كسرة تاني تنويننا Mm.
توغا واو تازو إدغام بغنة mm, الذي أطعمهم من جوع جوع وآمنهم mm, ina fata an fahimta na'am to wannan shine abin da ake nufi da idghamu bi gunna za a zo da gunna sai idghamu bi ghairi gunna Na'am.
da lamun da ra'un su suna da idghami wanda yake bai da gunna eh wanne idghami ne bai da gunna eh, misalin sa alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين كاغا مuna da fathataini lamun tazo ba a cewa hudan lilmuttaqina ba da to gano nan nunun tazo amma kuma idgham za a yi shine mun kace za a sanyawa Eh.
nunun kinan za a sata cikin lamun kuma bi ghairi gunna ba tare da gunna ba Kenan a nunun karance bacewa za ta yi.
za ta bace kulliyan gaba daya indai an iya karatun alqur'ani eh, sai a ce hudan lil muttaqin shi kuma wa- wajen ra'un ula'ika ala hudan min rabbihim ba a ce min rabbihim min rabbihim nunun ta shiga cikin ra'un ta Eh.
ɓace to wannan shi a idgham bi gairi gunna mm. to haka nan kallahu dan me wannan kace mai idgham kame idgham kamil saboda nunun ta shige cikin ha- harafi gaba ɗaya wancan fa- wancan naqis kuma bata shige gaba ɗaya ba kuma akwai nunun tare da ita kaga min alladhi at'amahum min ju'in in ana jin nunun Eh.
amma an saka ta eh lalle ta shiga yawwa yawwa to haka nan kallahu yanzu ina taya malam ka kawo cewa ya- harfa guda uku Mhm.
su ne wanda idan nunin ta zo da sukun kuma ya'un ta zo za a shigar da shi ne
shidda muka ce eh a'a hudu wanda za a yi da gunna eh biyu muka ce waɗanda babu gunna eh da lamun da ra'un yawwa to haka nan kallahu idan ni bada misali masala a duniya gashi ban yi eh shi wannan suna daga cikin abin da ke cewa al-mustathniyat waɗanda kalmomi ne waɗanda suka zo an yi istithna'in su da ad-dunya da kuma sinwan da bunyan da qinwan waɗanda an fitar da su su ba su daga ciki ba a yin idghamu bi gunna saboda sun zo ne a cikin kalima ɗaya Mm, an fahimce ni waɗanda an ƙetare su kaka ce bal tu'thiruna al-hayata dunya ko ka ce wato qiwanun wa gairu qiwan ko siwan da gairu siwan waɗanda su an fitar da su ko buyan ina fata an fahimce ne wannan sai zamanto wato al-mustathniyat eh to su mi sunan hukuncin sunan na'am sunan za a yi musu izhari ne Eh.
Eh, izhari ne za a bayyana nunun din shine hukuncin nasu yawa sai kuma hukunci na hukunci na uku na nunu sakina sai iqlabi asalin al-iqlabu shine a juyar da abu shi yasa an ka sanya mu suna zuciya al-qalbu saboda tana juyawa sha'ir yace wa ma sumiyal insanu illa li nasihi wala al-qalbu illa annahu yataqallabu ba a sanya mu suna al-insanu ba sai illa li wato linafsihi sai saboda yawan mantuwarsa Mm.
walaqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma ko ko sun kace illa li unsihi saboda dan adam bai zama sai ya ɗebe kewa bai iya zama shi kadai Mm.
magana ce dan da mutum ya samu bai samu abokin zama bai yanzu yana haukacewa inda yana Lalle nisantar mutane kokarce inda ke da mutane ya yi tsada yawwa saboda inda bai da mutane haka to eh, wala alqalbu illa annahu yataqallabu ba sanya mu suna zuciya ba alqalbu sai dan saboda tana yawan jirkita Mm.
almuhimmu dai iqlab shine a doki wani harafi a canza masa fuska ya koma wani harafi Mm.
ma'ana nunu sakina wadda kowa ya san nunun ce na ake ce mata Mm.
to idan ba harafi guda ne ya zo bayan ta ba'un kenan Eh, ba'un in ya zo bayan ta ko fathataini ko kasrataini ko dammataini sai ba'un ta zo bayan su mm, to mimun ake mai da wannan nunu sakina ko tanwini mm, misali وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة mm.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد باكت يا إلا من بعد Mm.
ina fata an fahimta Mm.
to kenan haka ne shi yasa ma zaka iske ɗalibai da dama suna kira wani lokaci suna tambaya akan wani abu to wannan abin kuma ya kamata mu ba su atam amsa akan shi cikin suratul nasri zaka ga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai ka iske an yi mimun sai da yawan ɗalibai suka suna tambaya wai mimun kin nan ta mice Sani ce ce, mm, su ko ba su gane ba tawwaba tanwini ne Mm.
idan za a tsaya za a yi maddul iwad Mm.
sai a ce tawwaba to idan za a wuce a hada tawwaban da basmala Mm.
to mimun za a yi don nan ikilabi za a yi mm.
kenan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban bismillahir rahmanir rahim
Eh, to wannan mimun shine take nufi eh, kenan da wani harafi ne sai dai a sami alamar nan ta wannan yawwa haka to haka abinda ba zan manta ba wani malami ya yi rubutu kan abin da ya shafi shi wannan qalb inqilab na'am.
kan abin da ya shafi wasu wanda suke cewa ana barin furja Eh.
ya da'afa wannan mazhaba eh, wannan eh, kwarai da gaske to su inda suke cewa ana barin furja ba ma ga iklabi bane ai galibi suna cewa can wajen mimu sakin sakina.
za mu je akan shi wannan Eh, insha Allah mu shi ma da je yake su ma suna yi magana kan cewa ya kamata a farfurja nan A cikin to shi iqlabi.
ya da'afa wannan kwarai kwarai da abin gaske ya shafi Dr.
wannan.
Ayman Suwaid shi a wajen iklabi wanda aka ikhfa'u shafawi nan ne ya da'afa shi ce babu wani dalili akan sa kuma ko wannan shi ma babu wani dalili akan sa a sanadi na ilmul Eh, qira'at haka.
wallahu a'lam to sai kuma abin da ya shafi eh, hukunci na hudu sai tana da abin da ake kira ikhfa'i Mm.
shi ikhfa'i shine za a boye nunun tunda mun ce izhari za a bayyana ta idghami za a saka ta Mm.
iqlabi za a juya ta a maida ta wani harfi to shi ko ikhfa'i za a boye ta amma kuma za a zo da gunna Mm.
to yanzu in mun ka hidda harafi shidda na izhari mun faɗe su akhi haka ilman hazahu ghairu khasir akhi alhamza haka da ha babba ilman ainun hazahu ha'un ghairu ghainun khasir kha'un su ne haruffa guda shidda mun ka hidda haruffa guda shidda kuma na idghami yarmaluna da ya'un da ra'un da mimun da lamun da wawun da nunun Mm.
sai muka fitar da wato harafi guda na iqlabi to duk harafin da bai zo ba ya koma harafi na Eh, ikhfa'i eh, na gane.
ina fata an fahimce ni an gane ko duk da yake an yi baiti da wan- wan- wanda za a rike su shine sif za thana kam ja da shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da zalima kaga sif sai ka dauki swadun Mm.
ɗai kenan za zalun kenan za ka ɗauka sana sai ka ɗauki sa'un sif za sana kam kafun Mm. Ja- jada jimun shakhsun.
shakhsun shinun qad sai ka ɗauki qafun sama sai ka ɗauki sinun dum ka ɗauki dalun tayyiban ka ɗauki ta'un zid ka ɗauki zayun fi ka ɗauki fa'un tuqan ka ɗauki ta'un da ka ɗauki dadun zaliman ka ɗauki za'un Mm.
kenan waɗannan su ne hurufu na ikhfa duk inda ka iske nunu sakina ko tanwini ɗaya daga cikin waɗannan haruffan ya zo banda haruffan izhari shidda Eh.
banda haruffan idgami shidda banda harfin iqlabi ɗaya to ya kuma harfin ikhfa'i Kenan sha biyar su ne abin da- yawwa misali الذين هم عن صلاتهم ساهون عن عن an ɓoye ta an salatihim sahun domin sadun yana daga cikin hurufi na al-ikhfa mun ce sif sadun za a ɗauka misali kenan haka haka rokan la masu magana kan zancen cewa lokacin da mutum ya zo zai yi ikhfa'i wannan gunna idan harfi mufakham ne zai mufakham eh sun ce kamar ana ɗauka sifa ma ta harafin banda ma ma harafi mufakham tun da mun yi zancen haruffa na masu girma khussa daqtin qiz da khaf kha'un da sadun da dadun da ghainun da ta'un da kuma qafun da za'un su ne huruful isti'la kenan in ka zo wajen su zaka girmama abu na biyu kuma zaka dauki action za a iya fahimtar harafin da zaka yi ikhfa'i bayan sa misali وتكون الجبال كالعهن المنفوش kaga man ana jin fa'un za ta zo bayan kuma tare da ka shirya faɗar wannan harafi kaga an salatihim kuma an ji nunukin ta girma saboda harafin da ya zo bayan ta harafu ne mufakham ne za ka yi amfani za a yi amfani da su insha Allah wani zai iya ya zo wajen yin shi ikhfa'i in an ce shi no harafi ne ikhfa'i amma wani sai ya ji kamar idghami masalan min sharri eh na'am saboda min sharri zaka boye nununkin idan baka boye nununkin da kyau ba nan na zaka tahiya ka abin nan domin sai kai ikhfa'in sannan kace in kace min sharri kai idrami amma in kace min sharri in kace mi gunna abba ka zo da ita ba domin in ka zo da gunna bai yiwa ka koma ka koma ka ji kamar kai idrami ina fata an fahimce ni na gane wallahu wallahu a'lam wallahu kenan ne kamata mu tsaya ma nuna sake na mu to haka mu bar ta haka nan saboda lokaci sai kuma abin da shahi ita kuma mimu sakina mimu sakina ita ce mimun mai sukuni yanzu mun kare da nunu sakina nunun mai sukuni ita mimu sakina mimun ce mai sukuni tana da hukumci wato guda uku mimu sakina ina son ɗalibai su yi hattara ita nunu sakina ita adda hukumci hudu izhari idghami ikhfa'i iqlabi mimu sakina mimu mai sukuni ita take da hukumci guda uku tana da wato idgham amma nata sunan shi idghamu mutamathilaini tana da ikhfa ana kiransa ikhfa'u shafawi sannan kuma tana da izhar wanda ake cewa izharu shafawi to yaya ake yin nata idghamu mutamafilaini idan mimun mai sukuni ta zo sai mimun mai sukuni ta zo bayan ta an gane ko kina an samu mimun da mimun to sai a saka mimun cikin mimun shi ake kira idghamu mutamafilaini an gane ko zaka iske cikin alkur'ani misalin da ya kamata mu bayar a gurguje وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع كاغا هم muna da mimun mai sukun mimun ta zo bayanta to nan sai ayi idghamu mutamathilai sunan shi idghamu mutamathilai wa hum min faza'in yawma idhin aminun hum min hum min idghamu mutamathilaini kama alif lam mim kaga lam mimun mai sukuni mim idghamu mutamathilaini ko cikin harufa akwai shi wani bai san da shi ba to hukunci na biyu sai ikhfa'u shafawi ba ikhfa'i wancan ba ikhfa'i na wajen mimun mimun mai sukunin bayanta ba'un ta zo ba'un ga mimun mai sukuni ga ba'un ta zo to wa hum bi rabbihim ya'dilun kaga hum mimun mai sukuni mimun mai sukuni ina maimaitawa ba'un ta zo hum bi rabbihim wa hum bi rabbihim kenan sai kai daure mimun ka tai zuwa ga ba'un sunansa ikhfa'u shafawi to nan ne kuma wadansu suke cewa ana barin wata yar furja wani dan wata yar kusuwa ko yar kafa sai ka ce wa hum wani harafi ki nake sai fa to shine malamai suka ce wannan a sanadi bai inganta ba koda kuma wadansu malamai sun karanta da shi yawwa riwayatan wa dirayatan sai dai zaka iske don wani ya karanta ba hujja bane sai an same shi a riwayance wallahu ta'ala a'lam an gane ko?
sai hukunci na uku malam hukunci na uku idan aka cire mimun mai sukuni idan aka cire mimun ta zo bayan mimun ko ba'un ta zo bayan mimun to duk abin da ya saura shi ko sunansa ikhfa wato izhar ash-shafawi za a bayyana mimun za a bayyana ta idan a bayyana ta to haka nan kalla wanda ya ce kum fa anzir kuma ban ji ka kafa kum fa anzir eh to ai bayyanawa ne qum fa anzir a Mm.
mutane haka za su karanta su To, ce wannan kum kuskure ne fa dama anzir.
an ce da wawun da fa'un suna kusan mimun ta mafita to kenan ya kamata a ce mutum yayi hattara kai ya zo ka ce qum fa anzir a'a qum fa anzir qum fa anzir ka bayyana mimun sai ka wuce an gane ko ghairil maghdubi siratal ladina an'amta alaihim ghairi kaga alaihim ghairi ghainun ce ba ba'un bane ba kuma mimun bane kenan zaka wuce kai tsaye Watlu Ghai- alaihim im- naba allazi Ibrahim.
yama to sannan kuma ghairil maghdubi alaihim wala dhalin to nan sai kai hattara kakka ce ghairil maghdubi alaihim wala ilaihim wala Eh.
alaihim wala alaihim wala saboda suna kusan juna wallahu ta'ala a'lam kenan eh, sai mutum ya yi hattara lalle ina ji mutane na kum fa anzir wannan kuskure Babu ne wata riwaya.
wajen karatu a babu wata riwaya a ramma mutu- riwayoyin da a- akwai waɗanda ba inganta turawa wanda sun cika duniya
da jagora Amin, amin.
aka roƙa lantarar nunin ko mimun suna ɗaukar shadda sai a tsaya saman su sabanin wasu haruffa da mi za a yi musu gunna saboda haruffa ne suna da gunna nunun tana da gunna ta haɗu da nunun sai a yi mata gunna miqdaru harakataini haka mimun duk inda suke thumma ba a cewa thumma a wuce saboda mi saboda akwai gunna tare da su thumma kalla sawfa ta'lamun Mm.
ثم كلا سوف تعلمون ثم bata ثم كلا سوف auci to gunna ake kiransa wani iska ne wanda yake fita a cikin kafa- kafar hanci guda biyu thumma thumma ina fata an fince ni haka nunun ita ma tana wato eh, da in tana da shadda ita ma za a yi mata wannan hukuncin saboda tana tare da gunna Eh, ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ذلك بأنهم قل أعوذ برب الناس mm, ملك الناس mm, إله الناس mm.
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس Mm.
من الجنة والناس Eh.
نون كنا ذا متى غنى to idan mutum zai tsaya fa, kamar kaka ga nunun da s- da shadda ni kuma tsaya zan yi eh sai ka zo da wato gunnakin eh, akanta domin harafi biyu ne a to ai ba hutuwa zan yi ba Mm?
ba hutuwa zan yi ba eh to harafi biyu ne ai kenan za ka yi nutki da harafi guda biyu harafin yana da shadda ai ba a cire ɗaya to misali mana yanzu misali in zan karanta wani jina minal gham haka To wani- zan ko minal gham min al-gham aji gunna amma in ka ce min al-gam gam ai ka cire mimin guda ko mana eh an cire mimin guda yanzu in ce wa najjaynahu min al-gham mm.
to ina mimin guda
kuma dama ka'idar mutuwa duk lokacin da muka harafi da shadda ya biyu ne Harafi kenan biyu.
dole sai an zo da ita Minal wani gham.
minal gham a san cewa mimin guda ce Haka, haka.
wannan banna ma duk harfin da da shadda da yawan mutane wajen ya kulul insanu yawma idhin ainal mafar sai su ce maka ainal mafar mafar ai mafar yake Mm.
to kaga sai mutane su kashe harafi guda Haka.
wannan To, Allah.
banna Allah dai shi gyara Allah ya mu jagora.
amin Kar amin makallahu idan muka ɗauki lamun tana daga cikin haruffa wa'anda ana sa su cikin haruffa na tashwidi na'am saboda akwai ɗan kurakurai ke faruwa gare su na'am yanzu misali wani zai iya zuwa ya ga eh, abin da shahi lamun lamu al ko da kitama lamu alqamariya da ash-shamsiyya na'am menene hukuncin wa'annan lamun shi lamu shamsiya da kamariya na farko dai ashamsu tana nufin rana alkamaru tana nufin wata amma ba ana nufin wasu lamun na ba da a can cikin wata da rana a'a an kalli cewa alkamar lamun tana da sukuni ana karanta shi Eh.
ashamsu an gane ko ashamsu Mm.
si- wato lamun bata da sukuni kenan an ketare lamun an je zuwa ga harafin da abbayanta Eh.
kenan yadda ake karanta alqamar dukkan haruffan da suke ba irin na ashamsu na ba sai su koma wancan kuti shi ne ake kira lamu shamsiya da lamul kamariya Mm.
an gane ko Eh.
yawwa To me hukuncin su?
hukuncin lamul alkamariya za a yi izharinta kamar ka ce alkamar Mm.
ita ko hukuncin lamun shamsiya ba a faɗarta kenan za a yi wato idgaminta a cikin harfin da zai zo baya Yau.
ashamsu To yawa akar makallahu kenan yanzu bakin wannan kalmomin guda biyu ne ko kuma a waccan misali ne aka bada akwai wasu haruffa wanda ana gan wannan lamun wata akwai harufa ko ne yana da nashi silhu suhaira man qata'ak su ne waɗancan na allamu shamsiya Mm.
ina fata mace ne kenan duk harafin da ya zo cikin silhu suhaira man qata'aka kana da sadun kana da lamun kana da wancan da har zuwa ƙarshe silhu suhaira suhaira da ha karami ne man qata'a silhu muna da sadun muna da lamun muna da ha babba eh, suhaira muna da sinun muna da ha'un muna da lamun shamsiya.
eh lamu Ah, shamsiya lamun shamsiya.
Eh?
Yance Suhaira ha masala a alhumud kamar da muka bada ina bayyana da ban ji ba na bayyana da alhumud masala.
na'am lamul
Yanzu wannan harufa na mini malam ke ka.
حروف ال ال ال- Shamsiya.
abin shamsiya muke son mu kawo Eh na'am wanne ne kenan? Silhu Suhairan man qata'aka.
Eh.
Shahar.
eh na'am al- silhu suhaira man qata kana alqamariya muke kawowa domin Al- alqamar al- al- al- al- alqamar domin yana daga cikin eh, alqamariya idan aka kawo lamun din La- na lamul qamariya ba sunan shi ta ibli hajjaka wa khaf aqima Mm.
ibghi hajjak Mm.
wa khaf aqima Mm.
ibghi da alhamza kina alif hajjak da ha'un da jimun da kafun ko ba haka ba Mm.
wa wa khaf Mm.
da kha'un da fa'un aqima Mm.
da ainun Da da qafun, qafun da da ya- ya'un da mimun da kuma
Eh, eh,
eh, aqimahu eh, Mimun aqim da ha'un da da ha'un na'am sune na qamariya su Na- kuma na qamariya.
wancan Mhm.
ibsun masil wanda suke ka Eh, ibsun masil eh, da'iman tafuz tafuz, bi zani da- am am- eh.
da su azannin zo sharifan lil karam wadancan su a huruful eh, wa ga su na shamsiya ya, wadancan su an na qamariya. Na'am.
sai kuma abin da ya shafi aka ramaka Allahu eh, lamul fil watanan eh, sai ka ji mutum yana cewa eh, qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata dan biti attaqata ba tunda ta ummunci tana cikin shamsiya to eh, nan lamul fi'ili ce in an ce fi'ili shine aiki duk da yake wani bai iya gane cewa lamul fi'il ne in ba karatun larabci ba amma abinda dai muke son mu ce ita lamul fi'il in ta zo karshe karshe mm.
za a kalli in ta zo bayan lamun ya uwarta ko ra'un sai a yi idghaminta Mm.
kaga wa qur rabbi ba a cewa wa qul rabbi Mm.
wa qur rabbi Mm.
qul lahum Mm.
qul lahum sai a yi idghaminta harafin da ya zo wanda ba shi ba sai a yi izharinta a bayyana ta kenan waɗancan su ne guda biyu da ake idghaminta a ciki eh, an ina fata an fahimci Na'am.
na'am lamul ismi kuma in ta zo eh, tsakiyar suna za a bayyana ta an gane ko kenan ita lamun idan tana da sukuni harafin da zai zo bayan ta in ya zama to da ra'un ne ko lamun lokacin ne ake idghamin ta a cikin sa a to aka ramaka Allah nace ja'alna masala mhm ja'alna ja'alna eh izhari za a yi abin ta ja'alna eh ja'anna ba a ca ja'anna Dan me?
sai dai ja'alna saboda lamun ce da ta zuwa cikin wato lamul fi'li kenan bai ba ci lamun bace ba ra'un bace Eh.
shine abin da zamu cewa Eh.
tunda sai cikin lamun da ra'un ne muke sanya ta cikin yan uwarta ja'alna ja'alna Nan- yawwa saboda ba lamun bace yar uwarta ba kuma ra'un bace Eh, Eh, to haka ne aka rawar kalla Na'am.
kenan dai lamun lamul fi'il hukuncin ta shine na'am Hukuncin izharinta eh za a bayyana ta idan ta zo tsakiyar fi'ili ko farkonsa mm, amma idan ta zo ƙarshe eh, to za a duba in lamun ce ‘yan uwarta ta zo sai a sanya ta cikin ‘yan uwarta kullahum mm, in kuma nu- eh, ra'un ce sai a yi idghamin ta a ce qurrabbi eh, qurrabbi in ma turiyanni ma yu'adun dan kuma ba shi bane to kuma na'am abin sai nan.
kuma abin da ya shafi malam dazu kai magana ka abin da ya shafi madda To.
muna son mu san hukunce hukuncen mudude to hukumce hukumcen maddodi yana da yawa amma kafin mu shiga cikin huruful maddi ya kamata mu faɗi hukumcin hamzatu qat- hamzatul qat'i da kuma alqalqala Mm, da kuma huruful muqatta'a domin abubuwa ne masu rikitar da ɗalibai eh, na farko huruful eh, hamzatul wasli ita hamzatul waslin ita ce a cikin kira alhamza wadda yake za ka ganta ba ta da kai sadun ne ake mata okay, irin dan kan nan na ainu ba yawa ta- irin dan kan na alhamza ba ta da shi tunda alhamza ana mata kai sama in kuma kasara gare ta sai a mata kai kasa to ita a'a sad- wani dan sadun ne ake mata karami Mm, to wannan tana da matsalar karatu da yawa zaka ga ɗaliban ilimi na farko ita idan ta zo tsakiyar karatu ba a karantawa da ita shi yasa ake kiranta hamzatu waslin ma'ana za a hada harafin da ke gabanta da ke bayanta ita sai ta tashi aiki inda za a hada karatu li kulli imri'in minhum yawma idhin ba a cewa li kulli imri'in saboda mi saboda za a hada sai a ce li kulli imri'in ina fata an fahimci ni ce sa ake ta hamzatu waslin to amma idan ta zo farkon karatu ko za a tashi a kanta to hukunci nawa gare ta tana da hukunci guda uku hukunci na farko ana karanta ta da fatha idan lamun ta zo bayanta Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Baitu kaga da fatha take tashi idan ya zamanto ta zo kuma cikin za a tashi a kanta to amma fi'ili ne ta zo tunda fi'ili mai ɗauka alif da lamun to yanzu ya za a duba za ta tashi da kasra idan harafi na uku yana da fatha ko kasra yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan misali wajen ihdina sirat al-mustaqim kaga ita ce muke da ita ita at ta farko sai ha'un shi a harafi na biyu to sai mu kuma zuwa ga harafi na uku kullum muna ta mutun ya lissafa harafi na uku kenan in ya lissafa da alhamza ko harafi na biyu in bai lissafa da ita ba to idan harafi na uku yana da kasra sai a karanta ta da kasra ihdina sirat al-mustaqim dalon aifata gare ta eh na'am ihdi a kasra ne dalon kasra kasra gari ta eh kenan sai a karanta ita wannan da i ihdinas siratal mustaqim idan harfi na uku yana da fatha kuma sai a karanta ta da kasra istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kaga istaghfir to idan harfi kuma na uku tare da alhamza din yana da damma to za a karanta ta da damma اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء to sai a to ma karanta itlu ma uhiya ilayka Hmm? wannan kuskure ne itlu mutum bayan ya san cewa harafi na uku yana da damma domin mutane ba su sani bane ba su san in harafi na uku yana da damma ba da damma ake karantawa a karshe a gaba sai huruful qalqala harufan qalqala guda biyar ne qutbu jadin da qafun da ta'un da ba'un da jimun da dalun jadin kin nan da an kace ba ana nufin akwai nunun ba a'a kawai dai an yi masa kasra ne kana iya cewa qutbu jadi ma ka huta qafun ta'un ba'un jimun dalun idan suna da sukuni ko ko za a tsaya akan su aka yi musu sukuni to za a yi kalkala sawa sukun kenan asli ne ko ari arid in dai za a tsaya kaga misali kenan jimun qutbu jadin mu fara da qafun aqo aqo aqo ba a cewa ak sannan auto auto ba a cewa auto وقد خلقكم أطوارا sannan ba'un abe abe abe abe abe ba a ce ab ab abe an gane ko abe abe abe sai kuma qutbu jadin jimun aje aje aje aje ba a ce aj aj wan najmi ba a ce wan najmi wan najmi idha hawa sai kuma dalun ade ade ade ade wanda yake son koyon kalkala sai shi duba cikin suratul eh, ikhlas misali akwai wannan da kuma suratul falaq qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yawa aka ramaka lahu sai kuma mu shi wajen huruful muqatta'a alhuruful muqatta'a haruffa waɗanda an ka yayyanke ko aka rarraba su suna da hukumce hukumce masu yawa wannan duk misalai ne muke ba ɗalibai saboda su san waɗansu hukumce da ke ƙasa ƙasa huruful muqatta'a ana kasa su gida uku akwai wanda ba a jan shi shine alif don miyan hurufin mukatta hurufi mun mun faɗi su ne haruffan da an rarrabe wajen karatun alkur'ani ba su da wasali ana samun su a farkon surori kamar suratul baqara karshen sura ko babu wanda zo karshen sura far- farkon surori ake samun su Okay.
alif lam mim da alif lam mim ra da kuma alif lam mim sad misali to waɗannan haruffan suna da hukunci uku Mm, akwai wanda ake ji a ɗaya
mm,
shine alif ko kuma mu ce wanda ba a ja Ba a ja.
karanta shi ake yi alif sai akwai waɗanda ake ja bi- biyu Mm.
hayyun tahurun mm, hayyun kenan da ha'un da ya'un da ta'un da ha'un da ra'un mm, tahurun da eh, ta'un da ha'un da ra'un mm, kenan ha ya ta ha ra waɗanda su ake ja biyu mm, sai sanaqussu ilmaka eh, sinun da nunun da qafun da sadun da ainun da lamun da mimun da kafun su ana jin su shida shida an gane ko Eh.
eh duk da ke shi aini yana da wajhu guda biyu wancan wani zance da cikin ilmul Wala qira'at yanzu wajhain.
eh wa mu bar shi saboda zance ilmul qira'at na Eh.
yanzu dai mu yi zancen dai shi tajwidi yadda ake karanta shi anan to kaga anan idan mutum ya zo farkon sura idan yana son ya iya karanta su ba kawai ka zo ka iska alif lam mim ba ka ce alama ko ko alif lam mim sad ka ce alama sa ko kaf ha ya ayin sad ka ce ka ka ha a ya sa ka ce ka bi duri kai kuncin ka a'a waɗannan haruffan shi alif kenan yanzu duk surar da ka zo wanda ake karantawa biyu sai ka ɗauke su layin su wanda ake karantawa shidda ka ɗauke shi layin shi wanda ake karantawa ɗaya- ɗaya sai ka ɗauke shi layin shi Na'am.
alif yana shi kadai da ha'un eh, da ya'un da ta'un da ha'un da ra'un bi- bi- biyu ake jan su sana qussu ilmaka da sinun ko kam asal naqas kamar yadda mai tuhfatul atfal ya kawo su sana qussu ilmaka da sinun da nunun da qafun da sadun da ainun da lamun da mimun da kafun shidda kenan yanzu mu dauki wata sura misali mu dauki suratu masalan alif lam mim suratul baqara alif shine na farko kaga yana wajen da ba a ja sai mu sami shi wanda ba a ja lam tana wadda ake ja nawa shida domin sun ce sana qussu ilmaka il lamun kinnan mim tana jan- ana janta shidda domin tana cikin inda sana qussu ilma ma ma ma tana cikin shidda to shikenan kaga daya shidda shidda sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim misali bu dauki suratul kahfi aka ramaka la kafin mu huce dan me kace la mim kaza?
da ai mun kawo shi mimus sakina bayan ta mimun ta zo akwai idghamu mutamathilai ne Eh.
wanda mun faɗi shi cikin karatun da ya gabata a duk wani yana iya tashi bai ga mimun ba eh saboda a rubuce in za a rubuta su lam sai a rubuta lamun da alif da mimun a rubuce haka suke wajen lokacin da za a karanta su eh malam kwa ba mu misali da suratu suratu maryam suratu maryam Mm.
kaf nawa za mu ja shi za mu ja shi shidda da wani dalili sai mun ce sana qussu ilma ka ka ka ka kidan kafun tana cikin su kaf sai ha ha nawa za mu ja shi biyu Biyu.
domin tana cikin hayyun tahurun tahu hu hu hu kaf ha ya ya biyu za mu ja shi hayyun ya'un
ayin ain shidda ilmaka il il il il Ayin, ayin.
tunda sun ce sama qussu ilmaka ainun Mm, sai sad sad sana qussu sana qussu sadun Mm, an gane ko sa sa sa sana qussu mm, za a mata shana shida kenan tana cikin masu shida malam bismillah mun ji ayin to bismillahir rahmanir rahim Mm.
kaf ha ya ayn sad
Mm, to kaga wannan mutum zai ja shi irin yadda ya kamata amma ba a ce ka ha a ya sa mm, kamar yadda waɗansu suke karantawa wannan mun dan bada bisallai ne saboda ƴan uwa su fahimce su a gurguje mm.
Eh, ban sani ba ko akwai abin da ya saura cikin sauran mufarrati harful muqatta ma- akwai abun da ya saura da yawa ma Na'am.
Ah, harful muqatta ko akwai wata jumla da ta hade su gaba eh sulhu suhaira eh, eh, man qata'ako Eh, ko wancan na imamu kashaf wannan zamakshari da yake cewa eh, wannan eh, eh, mene yake cewa eh, nassun hakimun Eh, qata'an lahu sir Eh, na'am sahih Muqati'an lahu sahih sir.
na- na- nasu Ah, hakim sai kuma aka rama kallahu idan muka tsallake akwai mududa akwai kuma yadda ya kamata mutum ya koyi ta judi akwai To.
abin da ya shahi littattafai da kuma to littattafai dai na farko dai su littattafai za a fara da ƙanana misali tuhfatul atfal Mm, manzumatul jazriya mm, hidayatul mustafid Mm.
qawaidut tartil waɗanda littafai suna taimaka ma ɗalibin ilimi a gurguje kuma yadda mutum ya kamata ya koyi tajwidi waɗanda bayanai ne muka ɗan kawo saboda wayar da kai amma ba za su isa ba sai ka je ka koya wajen malamai Mm.
kuma in ka karanta littafin tajwidi dubu in baka iya tabbatar da ka'idodin ba to karatun ba wai littattafai ake son ka karanta masu yawa ba a'a ka gane ka'idodin ake so ba larabcin ne ake son ka gane shi kadai ba a'a ka gane yadda ake karanta ka'idodin dan wani sai ya karanta ta- littafin tajwidi 100 amma bai gane tajwidi ba Subhanallah.
saboda tana yawa malamin da ke karantar da shi bai iya tajwidin da kyau ba tana yawa kuma an koya mai larabcin amma ba a koya mai aiki da ka'idodin tajwidin ba wato shi ta judi yana tare da practical theory yawwa dole theory da practice kamar Eh.
ilmin nahawu na kamar ilmin sarfu na kamar ilmin usulul fiqh na kamar ilmin usulul tafsir na ulumul ala da ake kiransu Eh, to wannan a gurguje kenan eh, kenan Na'am.
dole mutum sai ya je shafahiyan ya karɓa ya koya daga- wajen malamai in ko ba haka ba za a yi banna Eh.
kuma ko da ka yi fice a wani fage ka zan wani doktor a wani ilimi to in ba karanta ilimin tajwidi ba wallahi sai ka koyi shi tana yawa ka zamanto babban malami a ilimin hadisi misali ko ilimin tafsiri ko ilimin nahwu ko ilimin sarf ko ilimin balaga amma in baka iya karanta qur'ani ba shi ma ilimi ne mai zaman kansa sai ka je ka koya Eh.
in ka kiya kuma to ka sa abin da zai biyo baya to abin da ya shafi kuma mudud almudud a gurguje madda suna da yawa madda asalin shi shine ja akwai maddu tabi'i shine asalin haruffan madda guda uku ne da ya'un eh, wadda take mai sukuni da kuma alif wadda take mai sukuni in mun ji mai sukuni da kuma wawun mai sukuni Mm.
shine aka hada su cikin kalimatu nuhiha Mm.
nu kaga Wawun.
wawun don ta gabace ta hi ha ya'un kasra ta gabace ta ha alif wato Fataha ta gabace.
eh, fataha ta gabace ta cikin suratul suratul hud tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik to maddodi maddu tabi'i shine irin wannan ya zamanto harafin madda alhamza ko sukuni bai zo bayan shi ba Mm.
kaga nuhiha bayan nunun bayan wawun babu alhamza babu sukuni Mm.
haka bayan ya'un babu alhamza babu sukuni ha babu alhamza babu sukuni to bi ake jin shi shi an maddu tabi'i ko kuma maddul asli sai maddul far'i wanda yana da yawa to shi maddul far'i din nan kala kala ne yana da yawa sosai amma akwai maddul ja'izul munfasil akwai maddul wajibul muttasil maddul ja'izul munfasil shine ya zamanto harafin madda ya zo kuma harafin da zai zo bayan shi alhamza ce amma misali cikin kalma biyu suke na'am misali qul ya ayyuhal kafiruna kaga ya harfun nida'i ne Mm.
ayyuha alhamza Mm.
an gane ko to kuma cikin kalmomi daban suke domin ayyu kalma ce daban ya kalma ce daban Eh.
to irin wannan ana jan shi biyu ko a ja shi hudu shi yasa an kace mishi jaiz shi yasa kakkai mamaki wani ya zo ya ce qul ya ayyuhal kafirun sai wani ya zo ya ce qul ya ayyuhal kafirun Mm.
babu wanda ya kuskure daga cikin su Eh, to agar maka Allah mutum da ya zo karanta kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun nan ya ja nan kuma bai ja ba wannan Yana kuskure na ba a ba a cakudawa idan ka fara da biyu biyu biyu biyu a wannan karatun biyu biyu biyu zaka ja idan ka saba da hudu hudu hudu zaka ja karanta, eh, ba a cakudawa wallahu fi nadhirihi ka mithlihi.
yawwa Eh.
in ji ibnul jazari ba Eh.
to a gurguje sai maddul eh, alwajibul muttasil shine ya zamanto da harafin madda Eh, da kuma alhamza ko sukuni an zo cikin kalima guda haka haka kamar yanzu misali an ba Mm, kaga amba'u ba ga alif mai sukuni mm, kuma alhamza ta zo kuma kalima ta amba'u kalima guda ce Mm.
to nan za a ja shi hudu ko kuma biyar kamar yadda yake a waɗansu aujo Eh.
kenan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik Mm.
amba'i kaga ba a ce amba'i kawai a wuce misali ne idan ja- wasama'i eh idan ja- idza jaa kamar kalima ta jaa kamar ji'a Mm, duka waɗannan dole sai an ja su matsayin hudu hudu idan mutum ya karanta idan ja'a nasrullahi wal fath eh bai bai a ce jaa nasrullahi sai dai idza jaa nasrullahi wal fath Eh.
sun zo a cikin kalima daya shi yasa aka kira shi maddu alwajib almuttasil anti almuttasil domin yana cikin kalima daya Eh.
ina fata an fahimci Na'am.
ni sai madda na gaba wanda shi ma yana da muhimmanci maddul iwad wanda in an ka samu fathataini zaka iske misali eh, ya zo cikin wurare daban a zo fathataini za a tsaya kansu ko karshen aya ko ko mutum zai tsaya ya huta misali alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja zaka dan suna jan shi fiye da biyu saboda dadin qira'a wanda kuma ya kamata a ce sun gyara shi Eh.
misali alam naj'alil arda mihada Mm, والجبال أوتادا سنة سمد العوض تو ذاك وسنة زين شي شدة وانا هقوما كاي هالشابيو على رموم يا كما تأجارا wani kusur ke ciki والله على رموم دي من سنبا بس برين دي بعد مثالي ألم نجعل الأرض مهادا idan sun kai bakwai ma والجبال أوتادا يا يوا to sai madda ta karshe da ya kamata mu kawo tun da mun kawo maddul abin da masu yawan maimaituwa ne sai maddu al'aridu lissukun maddu al'aridu lissukun wanda- wanda asalinsa ba sukuni bane kenan bishirwa shi bijo waye kamar misali alhamdulillahi rabbil alamin to kaga asalin shi alhamdulillahi rabbil alamin Eh, الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أسلنس إياك نعبد وإياك نستعين ضمه to shi wannan shi ana kiransa maddu al-arid lisukun ana jan shi biyu ana jan shi hudu ana jan shi shida ya danganta daga kira'ar da zaka yi misalin da zamu bayar na karshe yan uwa su yi hakuri biyu alhamdulillahi rabbil alamin hudu alhamdulillahi rabbil alamin shidda alhamdulillahi rabbil alamin idan ka fara da biyu da biyu za ka ƙare idan ka fara da hudu duk ayoyin hudu za ka ƙare in ka fara da shidda da za ka ƙare Allah sun ce lahin daɗi ƙarewa cikin minti guda ko biyu malam a ɗan yi ma mutane masu son koyon tashudi wasiya to wasiya ta shine su koya don Allah kuma su je wajen wanda ya iya tajwidin an san ya iya karantawa don su gyara karatunsu na fatiha su gyara karatunsu na fatiha da kyau domin in fatiha ba ta yi ba karatun sallah na da matsala sallah in tana da matsala kiyama za a samu matsala domin ita ce farkon abin da za a yi ma bawa hisabi a kai kuma mutum ya rinka sauraron manya-manyan malamai in ma eh, ji kasussuka irin yadda ake karanta Qur'ani don ya san karatun Alqur'ani ba wasa bane haka Ah, masu saurare kamar da nake cewa ba mu gyatsa ba amma a haka za mu gintse Ah, a nan muka kawo ƙarshen zama na yau insha Allahu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da rai za ku ji mu da sabon shiri muna fatan waɗanda suka ɗauki nauyin wannan wuri da ku duke su Allah ya saka musu da alkhairi kuma malam da ya bada lokacin shi zauwa nan Allah ya saka mu da alkhairi ya albarkaci rayuwar shi ya albarkaci rayuwa ƴaƴan shi ya albarkaci rayuwa iyaye ya yi ma iyaye gafara Allah kuma ya sanya ma ilimi albarka ni Mustapha Bashir nake cewa ku ci Da mu gaba da da ku duka kasancewa gaba daya.
tare da Radio Al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله